الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا 24 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da takwas ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa zamu dora ne a cikin darasin da muke gabatarwa na wata-wata a wannan masallaci mai albarka a cikin littafinmu na al'arba'unan nawawi wanda muke karatun sharhinsa na babban malami a sheikh muhammad sali al'usaimin alaihi rahmatullah uwa idan ba a manta ba wancan darasi da ya gabata mun fara karatu ne a cikin sharhin da malam ya rubuta kai tsaye wanda abu na farko da malam ya fara mana bayani a kansa ya tattauna ne akan balaga da ke cikin hadisi wanda malam ya fito mana da fasaha ta zancen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da take kunshe take tattara a cikin hadisin da muka gabatar sannan abu na biyu malam ya tattauna game da li'irabi ko irabi da ke cikin ɗaiɗaikun kalmomin hadisin shi ma wanda ya yi lirabin wasu ne daga ciki ba gaba ɗaya ba sannan malam har yanzu ya kalli ɗaiɗaikun kalmomin mufaradat ya yi ƙoƙarin fassara su da fito da ma'anoninsu sannan malam ya ci gaba da bayani game da abin da ya shafi hadisin kai tsaye inda ya ɗauki gabar innamal a'malu bin niyati ya fara bayani a kanta abu na farko da muka karanta a wancan satin shine malam ya raba mana ayyuka kashi uku yace akwai al'amalun nutqiyya akwai al'amal akwai al'amal aljawarihiyya akwai al'amal alqalbiyya akwai ayyuka na zuciya akwai ayyuka na furici da harshe kuma ayyuka da a gabai suke taka rawa wajen aikata su abu na ƙarshe da muka dakata akan samalan ya tattauna akan jimloli guda biyu na farkon hadisin sune innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa bala yace shin waɗannan kalmomi ko kuma jimloli guda biyu duk abu ɗaya suke bayani ko kuma akwai bambanci tsakanin ta farko da ta biyu wanda mun ji abinda malam ya rinjayar wanda kuma shine yafi inganci jimla ta farko daban jimla ta biyu daban innamal a'malu binniyati daban wa innama likulli imri'in ma nawa ita ma daban ko wannan abubuwan duk mun yi karatun mun yi karatun su a wancan watan da ya riga ya gabata na dan mana tariyar bayani saboda a kwakwalwar mu ta haɗe da abin da zamu tashi da shi yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi a daidai inda malam yace wa tamyizul wa tamyizul 'adati min al-ibadati misalu haka ne ko yawa malai ce bambance al'ada da ibada misalansa shine kamar haka awalan abu na farko ar-rajulu ya'kulu at-ta'ama shahwatan faqat abinda malai yake so ya gaya maka shine dama yace maka niyya takan dauki ma'anar me bambance al'ada da me da ibada ko ko kuma bambance ibada sashinta akan sashi haka ne don makarantar wannan a bayan mun wuce to malai yana so ya kawo maka misalan idan aka ce maka bambance ibada da al'ada me ake nufi da wannan to shine zai baka misali sai ce misali na farko ar-rajul ya'kulu ta'ama shahawatan misali mutum zai ci abinci kawai don sha'awa don zuciyarsa tana so don yayi kwaɗayin wani abu saboda haka sai ya nema ya ci ko ya sa a gida a girka masa ko a dafa masa ya ci warrajulul akhar sai kuma aka samu wani mutumin na daban shi kuma ya akulu ta'ama imtisalan li amrillahi azza wa jalla shi kuma ya ci abinci ne kawai don ƙoƙarin a ɗabbaka ko matsala umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci abinci ne don ya yi ƙoƙarin ya yi biyayya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala fi ƙaulihi a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wakulu washrabu wala tusrifu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul araf ya ce ku ci ku sha wala tusrifu amma kada ku yi barna to mutum na farko shi ya ci abinci ne kawai don zuciyarsa tana so don yana kwaɗayinsa don ya yi sha'awarsa dan zuciyarsa ta karanta masa ya ci abu kaza saboda haka sai ne ma ya ci saboda haka kamar abin da Bahaushe yake cewa sai mai da kwaɗayinsa sai mai da yawunsa wannan cin abincinsa cin abinci ne kawai na ja'izi ma'ana ya halatta ya ci amma mutum na biyu ya ci abinci ne domin ya samu ƙarfin gudanar da ibada yan uwa an gane bambancin shi ya ci abinci ne domin jikinsa ya ƙarfi ya gudanar da ibada ya ci abinci ne domin ya samu ƙarfin zuwa masallaci ya ci abinci ne domin ya samu ƙarfin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci ne don ya samu ƙarfi dai ya bauta wa Allah subhanahu wataala shi ne dalilin da yasa ya ci abinci kaga kowanne abinci ya ci amma shi cin abincin mutum na farko al'ada ce cin abincin mutum na bifa ibada ce zai samu lada akan ta yan uwa fahimci wannan saboda haka akwai bambanci tsakanin mutum yayi abu da niyyar ibada mutum yayi abu da niyyar me al'ada kawai kaga abin da ya bambanta su shine me niyyar kowanne kawai amma me bi tare ma suka zauna suka ci abincin tare aka kawo abincin aboki da aboki ne dan uwa da dan uwa ne me bi mata da miji ne an kawo abinci an ajiye kowa ya sa hannu ya ci shi lokacin da mijin yake ci yana ci ne don ya samu ƙarfi ya je ya ibada ita kuma tana ci ne kawai dan tana jin yunwa ta kauda yunwa da take cikinta ina fata an fahimta shi lokacin da yake cin abincin nan wala da ake bashi ita kuma lokacin da take cin yunwa nan take cin abincin nan tana cin abincin nan ne kawai tana kauda yunwa amma ba ta da lada kamar yadda ba ta da alhaki ba ta da lada to wannan shine bambanci mala yace aklu sani ibadatu cin abinci cin abincin mutum na biyu wanda yake cin abinci dan ɗabbaka umarnin Allah subhanahu wata'ala ma ce wannan ibada ce wa aklul awwali amma cin abincin mutum na farko wanda yake ci kawai dan al'ada dan yayi sha'awar sa ma ce adatun al'ada al'ada ce kawai ba shi da alaka da ibada don haka babu wani lada da zai samu saniyan misali na biyu ar-rajul yaghtasilu bil ma'i tabarrudan ma ce mutum ne kawai ya ɗauki ruwa ya kai ban ɗaki zai yi wanka tabarrudan kawai don ya ji sanyi a jikinsa. E zafi ya dame shi sai ya ga a'a mai zai hana ya shiga ban ɗaki ya kwara ruwa don ya ji mai don ya ji sanyi. Wannan shi ne niyyarsa kawai jin sanyi a jikinsa ya kwara ruwa a jikinsa. Wasani sai aka samu wani kuma shi na biyu ya tasiru bil ma'i min al janabati. Shi kuma zai yi wanka ne da ruwa don janaba. na farko ya ɗauki ruwa ya shiga da shi banɗaki na biyu ma ya ɗauki ruwa ya shiga da shi banɗaki amma wankan na farko al'ada ne wankan na biyu menene ibada ce ibada ce kuma maybe dan uwa kada ka ɗauka wankan nasa akwai bambanci maybe duk iri ɗaya za su yi wanka me bambanta su niyya kawai niyya ce misali shine yanzu mutumin da a yake so ya yi wanka don ya ji sanyi a jikinsa sai ga wani kogi mai tafiya saboda haka kawai sai ya yi tsalle ya fada cikin kogin nan ya yi wanka ya wanka ya wanke jikinsa ya ji sanyi ya fito ya gode wa Allah ya sa kayansa ya tafiyarsa kaga ya yi wanka ya samu a jikinsa ya samu sanyi shi kuma wannan ya zo wucewa shi ma amma shi akwai janaba a jikinsa saboda haka shi ma saboda haka sai ya shiga cikin wannan ruwan mai tafiya sai ya yi niyyar zai wankan janaba yadda wancan ɗin yi wanka shi ma wannan haka yi wanka ba bambanci wankan sa na janaba ya yi ko bai ba ya yi kaga duk wanka iri ɗaya suke amma bai bam- me bambancin su niyya ce kawai niyya ce kamar yadda za ka ɗauki botiki ka shiga da shi ban ɗaki da ruwa sai ka raya a cikin zuciyarka cewa wannan wankan da zan yi wankan janaba ne to babu laifi kai ta ibar ruwan kana kwarawa kana kwarawa a jikinka abinda ake so kawai ka tabbatar ko ina a jikinka ya samu ruwa ka fito ka je ka ci gaba da harkokinka in ka da- in ka ga dama daga lokacin in ka sa riga ka je ka masallaci ka sallah da alulanka an fahimta ko da baka alula a cikin banɗaki ba dan uwa babu laifi saboda wankan janaba babban wankan janaba babban hadasi ne ita kuma alula karamin hadasi ce babban hadasi kuma yana dauke karamin hadasi Allah ya sa kun fahimta ya uwa yawa saboda haka shi irin wancan wankan da ake bayani cewa ka fara wanke hannunka ka wanke kaza ɗinka ka wanke ai shi muka fi sani ko to shi irin wannan kan irin wannan wankan wanka ne da yake na kamala na cika in kai shi shine wankan da yake na kamala ya fi cika amma irin wankan da na gaya muku yanzu mutum kawai shiga ban ɗaki ya buɗe shawa na akwai shawa a ɗakinka ka buɗe shawa kai niyyar za ka yi wankan janaba kawai ka sake wa- ka saka wa jikinka ruwa ruwa ya taɓa ko ina a jikinka wankan janaba ka yayi daidai wa daidai babu abin da ya taba shi Allah ya sa an fahimta yan uwa to shine abin da malai yake nufi da wannan yayi wanka dan sanyi wannan yayi wanka dan me dan janaba wannan yayi dan ibada wannan yayi dan al'ada wannan zai samu lada wannan kuma zai samu lada ba tare da cewa kuma zai samu alhaki ba malai ce fal awwalu adatu na farko wanda ya wanka dan ya samu sanyi a jikinsa al'ada kawai yayi wasani ibadatun amma mutum nabi me yayi ibada yayi yan uwa ولهذا malace saboda wannan ne law kana alal insani janabatun inda a ce akwai janaba a tattare da mutum summan ghamasa fil bahri litabarrudi sannan kawai sai mutum ya dilmiya a cikin ruwa ya daken a cikin ruwa litabarrudi dan yayi wanka ya ji sanyi ba dan niyyar wankan janaba ba a fahimta akwai wan- abinda malaki sai ce shine akwai janaba a jikin mutum amma kawai sai ya fada ruwa dan yayi wanka ya ji sanyi ba dan niyyar janaba ba an gane yan uwa an gane bambancin ko to wannan ya wankan sa yake zai dauke mai janaba ba zai dauke mai janaba ba me yasa innamal a'malu binniyati shine abin da malai yake so ya gaya mana thumma salla sannan kuma sai ya fito sai ya je ya salla a haka yace a'a ai na yi wanka tun da na shiga ruwa na yi wanka duk jiki na ko ina ya samu ruwa shi ke da alhamdulillah bar na shiga masallaci gashi na ana sallah azhar inji ibn imami ne sallah azhar kawai sai zai shiga ya fara sallah azhar malam ce fala yujizu fala yujizu zalika hakan bai isan masa ba hakan bai isan masa ba yayi abin da yake ba daidai ba yayi haramu idan ma kai masa sassauci kenan baka dauki magana mai alari ba da yace man salla bi ghairi wudu'in amidan wa huwa kafirun kaga shi mai alar ya tsananta a nan da yawa sosai ya yi tsanani ya ce idan kai alola ko idan kai sallah babu alwala tana sane mai alari kawai ya danna mutum kawala sai ya ce ya kafarta ya tare da cewa a zahiri mutum bai kafarta ba ya sai dai ya yi laifi babba eh, bai kyauta ba ya yi haramun kuma Allah zai kama shi a kai amma ya kai kafirci bai kai kafirci ba kamar yadda malam ya faɗa nan fala yujzi'uhu bai isar masa ba me yasa bai isa masa saboda bai yi niyyar busar da janaba lokacin da ya shiga cikin ruwan ba shine kawai abin da ya lalata masa matsala dan kuwa kun gane muhimmancin niyya ko shine kawai abin da ya bashi matsala malai ce li'annahu la budda min niyyati saboda ba makawa sai mutum ne yayi niyya duk lokacin da zai wani aiki na ibada wa huwa lam yanwi ta'abbuda wa innama nawa tabarruda malai ce shi ko lokacin da zai shiga ruwan nan bai yi niyyar ibada ba bai yi niyyar wankan janaba ba wa inna ma nawa tabarruda kawai abin da ya niyya shine yayi wanka ya more ya ji sanyi a jikinsa yayi wanka ya more ya samu ji- sanyi a jikinsa amma janaban nan tana nan kamar yanzu ya same ta ba bambanci da shi da wanda ya samu janaba yanzu duk ɗaya suke ba su da bambanci yadda wancan ba zai sallah ba shi ma ba zai sallah ba ba ba su da bambanci shi da abin da malam yake so ya gaya mana ولهذا قال بعض أهل العلم قالت سبب wannan ne wani sashi daga cikin ma'abota ilimi suka ce ibadatu ahli al-ghaflati adatu malate ibadodi da ma'abota rab kana suke yi gafalallu mala ce adatun al'ada ce kawai suke amma kuma wa adatu ahli yaqzati al'adar ma'abota fadaka wanda suke a fadake ma'abota addini da riko da shi ibadatun su kuma al'adar su ibada ce wani zai mamaki aka yi zama haka al'adar al'adar masu ibada wanda suke abinsa ala basiratin al'adar su ibada ce su kuma waɗancan ma'abota gafala ibada su al'ada ce yanzu bari baku misali akwai wanda ya mai da sallah kawai al'ada ce me nake nufi da wannan shine yadda ka ga kullum za ka ci abinci ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku dole ne haka ne ko ba haka ba ne sai dai azumi kake amma akwai wanda ya isa rayuwa abinci al'ada ta zama maka jiki sai ka ci abinci kamar yadda ka san kullum ne idan ka tashi sai ka shiga ban ɗaki haka ne ko ba haka ba ne al'ada ce to wallahi wasu daga cikin mutane haka suka mai da sallah ba sa ɗaukar ta a matsayin ba sa ba sa shu'uri da cewa wani abu wani abu suke yi na neman kusanci ga Allah subhanahu wataala a'a suna wani abu ne kawai dan kullun kullun da aka saba da shi shi yasa kawai idan lokacin sallah yayi aje ayi sallah ma'ana wani abu ne da yake kanka aje ayi shi kamar kana jin yunwa ne ka je ka yi me ka ci abinci to waɗannan ibadar da suke daidai take da al'ada ba ta da bambanci ina fata an fahimta shine abin da yake nufi shine abin da yake nufi wani kuma bacci yanzu bacci bacci ibada ne? ‘yan uwa bacci ibada ne? amsa shi ne bacci ba ibada ba ne bacci ba ibada ba ne amma akwai wanda baccinsu ibada ne yanzu misali kai ne ka koma gida bayan sallar isha'i ɗin da muka bayan an gama sallar isha'i a nan sai ka ce bari na kwanta karfe tara dan na tashi karfe uku daidai mai kiyamar laili ina fata an fahimta ka kwanta da wurin dan kai me dan ka tashi kai ibada wannan baccin da kake da niyyar tashi kai ibada ibada kake yi an fahimta uwa ibada kake yi yanzu misali kawai mutum ya zauna kawai ka zauna a haka a waje ibada ne ba ibada bane amma akwai akwai zaman da yake zama ibada yanzu kai sallar magariba a nan wajen sai ka zauna kawai kana jiran limami ya zo ku sallar isha'i kana jiran limami ya zo ku sallar isha'i wannan zaman da kake koda shuru kai baka tasbihi ladan sallah ake rubuta maka dan uwa an fahimta zama kawai fa ba hailala kake ba tasbihi kake ba ba komai ba mujarradin zaman da kake saboda jiran ibada kake annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ladan sallah cikakke ake rubuta maka haka annabi ya faɗa wa huwa fi salati bai gushe ba yana cikin sallah matuƙar sallar ce ta dakatar da shi to kaga wannan ka'ida zama al'ada ce ba addi ba ibada bane bacci al'ada ce ba ibada bace amma me yasa na ce zama ibada me yasa na ce zama ibada saboda niyya kamar da shi ma wancan abin da ya juyar da ibadarsa ta kuma al'ada mai niyya abin da yake ɗaukar sallah kawai shine in yi na sauke nauyi ba aka bane ai zaka ga ta daga cikin ma'aukan mutane da zaka suna cewa mu je mu da Allah mu huta wai su yi su huta me suke me ake nufi me ake nufi kai abu kaza ka huta ba ba abin da ya gajar da kai shine zaka ne zaka ne mutu da gare shi ko shi ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa aka ba idan al'amari ya takuɗe ya rincibe babban abin da yake sa masa nutso zuciya uwa shine sallah idan abi lalace sai ce ya bilal arihina biha hutar da mu da sallah kira sallah da mun shiga cikin sallah sai mu zuciya mu ta nutsa mun huta shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ya shiga cikin sallah yake samun hutu idan ba sallah ne sai babu hutu mu kuma a cikin sallah ne muke samun ba hutu idan mun gama sallah sai mu huta an gane bambancin to shine ka ji kawai kana son abu kana son ibada kaza wannan shi kadai ibada ne yan uwa shine abin da malaka yake nufi al'adar masu ibada ko ma'abota fadaka ibada ce ibadar ga falallu rabkanannu ita kuma mai ce ce al'ada ce malam zai baku misali bala ce ibadatu ahlil ghaflati adatun misaluhu da nace ibadar ma'abota gafala al'ada ce ga misalin sa man yaqumu wa yatawadda'u wa yusalli wa yadhhabu 'ala al'adati wanda zai tashi yayi alwala ya yi sallah wa ya zahabu alal adati ya tafi kawai a al'adance baya jin wata ibada yake yi kamar yadda na ga muku ya tafi ne kawai don ya sauke wannan nauyin da yake kansa kamar yadda idan yana jin bayan gida dole sai ya je yayi ko idan yana jin fitsari dole sai ya je yayi ne yayi shi to haka ya dauki sallah haka ya dauke ta to wannan daidai yake da al'ada amma lokacin da kake alola ka rinka hararo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk mutumin da yake alola lokacin da kake wanke hannunka duk zunubin da kai da hannunka ruwan da kake wankewa zunubi ne ke fita ta ƙarƙashin ruwan idan ka ɗauki ruwa ka sa a bakinka ka kurkure ka zubar abin da ka faɗa da bakinka na kuskure Allah maɗaukakin sarki yana gafarta maka shi da ruwan da yake fita daga bakinka abin da ka kalla daga idonka idan ka ɗauki ruwa kana wankewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce zunubin ka Allah maɗaukakin sarki yake kakkaɓewa lokacin da ruwa ke zuba daga fuskarka abin da ka taka da ƙafarka ka je annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce zunubin ka Allah yake wankewa lokacin da kake wanke ƙafarka ka rinka jiyo wannan lokacin da kake alola shi kansa shu'urin jin haka ibada ne hakanan idan ka tashi zaka tafi masallaci ka rinka tuno manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce idan ka daga kafar ka sau ɗaya ka taka za a ɗaukaka darajarka idan ka ƙara taka ɗayar za a kankare maka zunubi har ka je masallaci har ka ƙara ta masallaci ɗan uwa abin da za a ce maka kenan duk tun daga lokacin da ka fito daga gida kaga shi za a ke so a samu masallaci mai ɗan nisa idan ka more taku na farko Allah zai ce ku kankare masa zunubi taku na biyu Allah zai ce ku ɗaukaka darajarsa wallahi har ka je masallaci abin da za a ce maka kenan kaga sai ka ta tafiya yanga a hankali a hankali ko nan ke ta samu haka haka al'amarin yake yan uwa to kana jin wannan kana jin wannan lokacin da ka za ka shiga masallaci kaga wani waje za ka shiga na musamman kai addu'a kai addu'a shiga masallaci ka shiga kai sallah raka'a biyu ka zauna kana jiran liman za a yi ta baka lada amma shi kawai dan oya oya ne ba zai ma tashin alola ba sai lokacin da ya ji an fara Allahu akbar Allahu akbar an fara ikama wai dan kai zai ta jiran liman a masallaci baya so miskin ya yi wa kansa asara ya yi wa kansa asara kai alola ka zo ka zo na kana jira liman wallahi ladan sallah ake rubuta maka amma washi sai an fara kiran sallah sannan zai alola an kira ka sai zo da gudu Allahu akbar Allahu akbar ya bi shikenan ai sauri a gama ana to assalamu alaikum assalamu sai tashi fita ina zai je ina zai je sai ganshi Abdul Tana yana labari yana hira shikenan inda zai je kawai sai ganshi yana labarin bal yana labarin siyasa yana labarin ba wani abu mai amfani da zai je shi kenan e to kaga waɗannan shaɗan yana son irinsu e duk aikin da suke nan da na zai rusa shi nan da Allah maɗaukin sarki ya tsare Mala ya ce kaga irin wannan shi wannan al'ada yake yi wa adatu ahli laqzati ibadatu Mala ya ce kuma al'adar ma'abuta faɗaka su kuma ibada ce shi ma ce misaluhu misalinsa mai ya akulu wanda zai ci abinci imtisalan li amrillahi dan ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala yuridu ibqa'a nafsihi yana neman wanzar da kansa dan ya rayu ya ci gaba da bautawa Allah madaukakin sarki idan mutum ya zauna ba cin abinci zai halaka ne yana cin abinci dan ya rayu ya ci gaba da bautar Allah subhanahu wata'ala wa yuridu takaffufa anin nasi yana kuma kokarin ya kame kansa daga miƙa wa mutane hannunsa ya roƙe su su bashi wani abin duniya kaga wannan shi ma idan kayi neman abinci kayi neman kuɗi dan ka kame kanka daga roƙon wasu wannan shi ma ibada kake dan uwa an fahimta yan uwa ka nemi kuɗi ba dan ka hole ba ba dan ka shakata ba ba dan ka ketare ni ba ba dan ka kere sa'a ba a'a ina neman kuɗi ne domin na kare kaina daga roƙon wani daga zubar da mutunci na daga ƙasƙantar da kaina wannan ibada kake yi don addinin musulunci baya son maula baya son bara baya son tumatanci baya son roƙo da kowane irin shakali zaka kalle shi da kowane irin sifa zaka kalle shi addinin musulunci baya son sa duk wani abu na ƙasƙanci addinin musulunci baya son sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wani sahabi yace ka ɗauki igiya da gatarinka ka shiga daji ka je ka yi ite ka zo ka siyar ya ce wallahi ya fi maka alkhairi ka miƙa mutane hannunka sun baka ko sun hana ka ya fi maka alkhairi haka al'amarin yake haka al'amarin yake to kayi kayi sana'a kowace iri ce dan ka kare mutuncin ɗan uwa wannan ibada ibada mutum yake malai ce fa yakunu zalika ibadatun sai ya kasance shi wannan abin da yake ibada ce a kansa wa rajulun akhar malai ce wani mutum na daban shi kuma misalin sa labisa thawban jadidan ya sanya sabon tufafi yuridu an yataraffa bi thiyabihi yana so ya ɗagawa wa mutane don tufafin da ya sa ya nuna mutane fi shi ba sa'ansu ba ne shi ba ajinsu ba ne yanzu saboda haka ya sa shadda mai tsada ko ya sa yaji mai tsada ko ta sa atamfa mai tsada ko leshi mai tsada don ta nuna ƙawayenta ko don ya nuna abokansa cewa shi fa yanzu ba sa'ansu ba ne su kalli irin kayan da yake sawa sai ma ce fala yi ujar irin wannan babu abin da zai samu na lada sai dai ma ya samu alaki sai dai samu alaki don ba daidai ba ne ba daidai ba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ya hana Allah maɗaukin sarki ce a wala tamshi fil ardi me marahan kada ka tafi a doron ƙasa kana mai alfari da ji da takama da isa da shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake babu labari cewa wani mutumi ya yi ado ya yi kwalliya na banƙaye yana ji kamar ƙasa ba za ta ɗauke shi ba yana tafiya ta takama wa huwa ya tabaktar yana tafiya da takama da ji da isa Allah maɗaukakin sarki ko baya san ji da isa baya san takama sai wa ƙasa umarni sai ta tsage sai mutumin ya shiga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen shi fa huwa ya tajaljalu fiha ila yawmil qiyamah zai ci gaba da tafiya da gangarawa a cikin ƙasa har zuwa ranar tashin alkiyama dan ya gane shi ba kowa bane Allah ya ƙasar umarni ta tsage shige ciki zai ci gaba da gangarawa yana shiga cikin ƙasa har zai zuwa ran tashin alkiyama sannan kuma za a sashi abu kuma da ta dace da shi Allah kiyaye to mutumin da ya sa kaya kaga yanzu kawai ka siyo kaya tufafi kowane iri ne ka je tele ɗinka ma ka zo ka sa wannan laifi ne ɗan uwa a laifi bane ba komai bane baka samu Allah maɗaukakin sarki ba idan ka sa kayan za ka iya samun alhaki za ka iya samun kuma lada idan ka sa kayan don ka yi ɗagawa don ka nuna mutane ba su isa ba don ka yi wa mutane takama da jiji da kai to wannan za ka samu alaki idan kuma ka sa kayan ne don ka nuna mutane lalle Allah maɗaukin sarki ya maka ni'ima kuma yadda za mu zo mu zo amma bi ni'imati rabbika fa haddith wanda sai ka samu lada a kansa ka sa ne don ka kare mutuncinka don ka kare al'aurarka to wanda sai ka samu lada a kansa shi ne abinda malai ke gaya mana a nan wuzan ya ce fahaza la yu'jar kaga irin wancan wanda ya sa kaya dan ya mutane tsagawa malai babu ladan da zai samu wa akhar ga wani shi kuma labisa sauban jadidan shi ma ya sa tufafi wanda yake sabo fil yuridu ay ya'rifa an-nasu qadra qadra ni'matillahi alayhi yana so mutane su gane gwargwadon ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi a kansa wa annahu ghaniyun Allah madaukakin sarki fi wadata shi shi ba matsayaci bane ina fata fahimta ba wai dagawa yake mutane ba a'a kamar yadda na faɗa Allah subhanahu wata'ala yana so idan ya maka ni'ima ya ga alamar ni'imar a jikinka haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ay yara athara ni'matihi alayhi Allah yana so idan yayi wa bawa ni'ima ya ga alamun ni'imar da Allah madaukakin sarki maka idan Allah madaukakin sarki ya baka dukiya lalle ba a so mutum ya zama matsolo matsolo wanda ake ce masa kankamu ba a so shi bai ci ba kuma bai bayar an ci ba yana da kuɗi amma ba za ka gani a jikinsa ba ba za ka gani a jikin 'ya'yansa ba ba za ka gani a jikin matarsa ba ba za ka gani a jikin 'yan uwansa ba ba za ka gani a gidan da yake zaune ba ko abin da yake hawa a'a washi so yake mutane kowa yadda cewa fa shi ma talaka ne dan uwansa ba shi da kuɗi Allah baya san haka eh Allah baya san haka Allah yana so tsira da subhanahu wataala idan ya baka ni'ima ka nuna idan Allah madaukakin sarki ya baka dukiya to ka ci abinci mai kyau daidai gwargwado wa kulu washrabu wala me tusrifu ka ci ka sha daidai gwargwado amma ban da barna ka ci abinci ka ciyar da iyalanka ‘yan uwanka na kusa wanda suke tare da kai su gane cewa kana da shi abin da ya kamata ke idan mulki Allah maɗaukakin sarki baka yi amfani da wannan mulkin ka taimaki mutane idan ilimi Allah maɗaukakin sarki baka yi amfani da ilimin ka taimaki mutane ba daidai bane Allah baka ilimi ka je ka rinka koyi kanka ka sani za ka iya gayawa wasu abin da ba su sani ba ka ɗara su ta fuskar fahimta da karatu sai ka rinka ɓoye kanka wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka fito ka bayyana abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ta hanyar karantar da su su ƙaru da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka in mutum bai wasa ba sai ya shiga cikin innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'ibun Allah kiyaye mu sai shiga cikin waɗanda duk wani mai la'anta yake la'antarsa kuma Allah maɗaukakin sarki mana la'antarsa saboda ya ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi saboda haka idan mutum ya sanya tufafi don wannan mala ya ce to fa hadha yu'jaru irin wannan sai ya samu lada akan wannan abin da yi wa rajulun akhar haka nan wani mutum daban labisa yawmal juma'ati ahsana thiyabihi ya sanya mafi kyawun tufafinsa ranar juma'a li'annahu yawmu juma'a ce hadhihi adatu saboda kawai ranar juma'a ce yasa wannan kayan kawai dan ranar juma'a ce yasa wannan kayan malai ce wannan al'ada ce tunda kaga mun taso a kasar Hausa ban san yanzu ba amma dai da zaka ga ranar juma'a a wajen malam Bahaushe ranar ce mai falala ranar canza kaya ce hatta abinci ranar canza ta ce ba ka ba ne? Idan ana yin abincin da yake kaza za a canza shi koma kaza, za a yi abinci mai daɗi duk ranar Juma'a duk gidaje an san wannan. Yawwa za a miyar taushe, za a yi tuwon shinkafa a miyar taushe, a yi zoɓo ko a siyo lemu. Yara dai sun gane yau Juma'a ce suna Allah Allah Juma'a ta zo. Haka suka mai da rana. To wanda kawai shi ya sa tufafinsa kawai don ranar Juma'a ce ba don girman wannan ranar ba, to wannan malaci al'ada ce. والثاني نبي لبيس أحسن ثيابه لبيس أحسن ثيابه شيك ما يسن يما في كاون تفافنسا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادته شيك ما يين دان كوي دمان زان الله صلى الله عليه وسلم dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan idi guda uku da muke da su da idin karamar sallah da idin babban sallah da idin juma'a duk yakan yakan zaɓi tufafi masu kyau ya sa sallallahu alaihi wasallam annabi yakan canza tufafi masu kyau ranar juma'a ko ƙaramar sallah ko babbar sallah to idan kai ka tanadi wasu kaya na musamman ka ajiye ka ce wannan na ranar juma'a ne saboda annabi yana son kaya masu kyau ranar juma'a to duk lokacin da ka sa kayan nan masu kyau don koyi da annabi zaka samu ladan koyi da annabi dan uwan fahimci mubancin ko shi kuma wancan kawai yasa dan al'ada ne ba dan koyi da annabi ba shi yasa ba ka ce masa yayi laifi ba amma ba shi da wani lada akai to da bambancin su shine me shine niyya ne malai ce to wannan kashi na farko kenan shine bambance al'ada da ibada sai abu na biyu tamyizul ibadati ba'daha an ba'd shine ko ba'daha min ba'd bambance ibadu sashin su daga sashi misaluhu misalinsa wannan ma za mu ji misalai da dama insha Allah ta'ala malati rajulun yusalli raka'atayn mutum ne yake yin sallah raka'a guda biyu yanwi bi zalika tatawwa yana niyyar yin nafila ne da wannan rako'in nasa guda biyu rako'i guda biyu da yake da niyyar nafila wa akharu yusalli raka'atayn yanwi bi zalika al-fariida sai ga wani a kusa da shi shi ma yana yin sallah raka'a guda biyu amma yana niyyatar yin sallan farilla da me da wannan sallolin nasa malati falla fal'amalani tumayyaza bin niyyati waɗannan ayyukan nasu guda biyu da sallar da wanda yake raka'a biyu ta farilla da sallar da wannan yake raka'a biyu amma ta nafila me bambancin su malai ce tumayyiza za a bambance su ne bin niyyati kawai da niyya haza naflun wa haza wajibun wannan nafila ce wannan kuma sallah ce ta wajibi wa ala haza faqis sai malai ce to akan wannan sai kai kiyasi eh ma'ana misali ne zan baku shine mutum ne yake a matsayin matafi sai yazo yake sallah raka'a biyu a matsayin kasar shari'a ta bashi wannan damar aiko kaga wata sallah wata sallah yake sallah farilla ce haka ne kai kuma sai ka zo a kusa da shi sai kake yin sallah raka'a biyu kai kuma kayi sallah azhar ne ka tashi zaka yi a nafila ba adiya an gane ta sallar azhar kai ma sai kake sallar raka'a biyu da sallar ka da ta same bambanci ba bambanci da irin ɗin kawai bambancin shine niyya shine niyya bari ba ku wani misalin za ku zai ku fitowa fili mutum ne ya kwanta bacci sai bacci ya ɗauke shi ya kwanta tun wajen ƙarfe sha biyu lokacin sallar azhar bai ba yana tashi kawai sai ya ji ana kiran sallar la'asar kaga lokacin azhar yayi me ya wuce shi to amma shi a wannan yanayin da yake ciki ba shi da laifi dan mai bacci idan ya kwanta har lokacin sallah ya wuce yana ɗaya daga cikin mutanen da annabi ya ba su uzuri sallallahu alaihi wasallam da mai mantuwa da mai bacci ko shari'a ta ba su uzuri ko da sun manta ba shi sallah kan lokacin ta sun tashi annabi ce su wannan sallar wannan lokacin da suka tuna ko lokacin da ya tashi a bacci shine lokacin ta to da ka da ya tashi sai ya fito masallaci sai tarar limami zai tara sallar la'asar sai ya kabbara kawai sai ya bi sallah da niyyar shi ya shiga da sallah azhar da limami da sauran mamu wacce sallah suke yi la'asar sallar ta yi ko ba ta yi ba ta yi ta yi kun ga dai abu ɗaya ne abu ɗaya ne limamin su ma duk ɗaya ne komai limamin liman ya shi ma haka yake aka gama sallah liman ya ce assalamu alaikum shi ma ya ce assalamu alaikum sai kuma ya tashi ya yi kama zai kawo sallar da asar ɗinsa me bambanta sallar ta yan uwa niyya ce niyya ce shine bambanta ibada sashinsa da sashi bambanta ibada sashinsa akan sashi kamar yadda malamai suka ce mai sallar farilla zai iya bin mai sallar nafila eh mai sallar farilla zai iya bin mai sallar nafila ya bi shi sallar su sallar tare ka zo ka tarar da wani ya gama sallar ta tashi na nafila sai kuma baka samu sallar azhar bai jona fi sallar ba komai jona in yi sallar saraka abi sallama ta shaka ciko guda biyinka sallar ka tayi shi ya samu ladan nafila sai ka samu ladan farilla ka shikenan kowa ya samu nasa saboda wa inna mali kullum ri'im manawa kowanne mutum yana yakan samu ladan abin da ya niyyata ne shi wanda zai samu ladan niyyarsa ta farilla wannan kuma zai samu ladan niyyarsa na me na nafila haka al'amarin yake yan uwa malai ce ibn al-maqsud bin niyya in ku haka ne babban abin da ake nufi da niyya shine tamyizul ibadati ba'dha min ba'd shine bambance ibadu sashi daga sashi kan nafli ma al-fariḍa kamar bambance farilla da nafila aw tamyizul ibadati min al-'adati ko kuma bambance ibada daga al'ada kamar yadda duk malaka mu na misalan su wa alam zai shiga wani bangaren kuma sai ce ka sani ya kai mai sauraro ko ya kai mai karatu annan niyyata haqiqa ita niyya mahalluha al-qalb gurbinta ma'ajiyinta inda ake yin ta shine zuciya lalle wannan karatu ne mai muhimmanci da ya kamata kowa ya fahimce shi gurbin zuciya gurbin niyya inda ya kamata ajiye niyya shine zuciya bale cewa la yuntaqu biha itlaqan ba a furci da niyya kai tsaye ta kowanne irin yanayi ba a furci da niyya ma'ana duk lokacin da za ka yi wani aiki na ibada ka ji bakinka ya furta niyya to ka sani cewa ka zo da wani sabon abu a cikin addinin musulunci wanda ba a san shi ba ka yi bida niyya kawai a cikin zuciya ake yin ta bi annaka mala ce saboda kai mai ibada ta ta'abbadu liman ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kai da zaka ibada ka sani kana bauta wanda ya san abinda ido a abinda maha'inciyar ido ta ɓoye da kuma abin da ƙiraza suke ɓoyewa. Ya alamu ha'inatal ayuni, Allah maɗaukin sarki ya san maha'inciyar ido, wace ce maha'inciyar ido, ita ce mai sata kallon abin da bai kamata ta sata ba. E mutum ya rinka satar kallon abin da yake ya haramta ya kalla, da niyyar shi shi na kirki na in ya ɗan saci kallo haka sai ya ɗan dawo, ba ya so a gan shi. Allah bai san kana yi ba? Allah ya san kana yi, ba haka bane ‘yan uwa? yawwa ko ya ɓuye ya kalli abin da ba daidai ba ya fito kuma ya rinka zazzara ido ya ce shi shi mutumin kirki ne duk ha'ina tala idan ka ɓoye mutane za ka ɓoye wa Allah ne Allah ya sani ma tukhfi sudur bar ma wannan da abin da kirji yake ɓoyewa Allah madaukakin sarki ya sani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa sarimu bin nahar lahum mu'aqibatu min bayni yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah Allah ce Allah subhanahu wataala ce a Allah madaukakin sarki ya san abinda mutane suka sirrinta na magana da kuma abin da suka ɓoye abin da ya fi sirri zama sirri ma Allah maɗaukakin sarki ya san shi idan akwai abin da ya fi sirri zama sirri to Allah maɗaukakin sarki ya san shi ka san akwai magana da za ka yi ta kai da ɗan uwanka na kusa da kai bai ji ba wannan ana kiransa sirri ba haka bane akwai magana da za ka yi ta kai kaɗai a cikin zuciyarka ba haka bane ka saƙa ta a cikin zuciyarka kamun ka saƙa ta ɗin ma Allah maɗaukakin sarki ya santa to Allah maɗaukakin sarki da yake haka shi zaka shi zaka bayyana wani ka ce masa mai to ya ubangiji gani zan sallah azhar bai san me zaka yi ba sai ka zo ka tsaya sannan kai shine wani malamin ne yake cewa lalle masu bayyana masu bayyana niyya suna da abin mamaki yanzu ka je ka shiga ban ɗaki ko ka je ka samu abuta kai alola kai tsarki ka fito kai alola ka fito daga gidanka ka duk baka san abin da zaka yi ba a lokacin sai ka zo ka tsaya a gaban liman ko ka tsaya a bayan liman sannan ka ce Allahumma inni nawaitu kaza da kaza da kaza sai a lokacin kake sanin abin da zaka yi yace lalle wannan akwai abin akwai abin ban mamaki duk baka san abin da zaka yi ba a lokacin sai ka zo ka tsaya to wannan kuskure ne ai daga lokacin da ka shiga ban daki ka je ka ka san inda zaka nufa ka san kuma abin da zaka yi to wannan ita ce niyyar malai ce wallahu ta'ala alimun bima fi qulubi ibadihi lalle Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da ke cikin zukatan bayinsa walastu walasta turidu an taquma bayna yaday man la ya'lamu hatta taqula atakallamu bima amwi li ya'lama bihi malai ce ka sani fa cewa ba kana nufin ka tsaya a gaban wanda bai san abin da zaka yi ba sai ka furta ka ce atakallamu bima amwi ina zance ina magana da abin da nake niyyatar aikata shi yanzu liya alama bihi dan Allah madaukakin sarki san wannan aiki ba a gaban ba a gaban irin wannan kake ba inna ma turidu an taqifa bayna yaday man ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuka ka sani kana nufin tsayawa ne a gaban wanda ya san abin da ranka ma yake maka wasu sa ba haka bane Allah madaukakin sarki ya sani Allah madaukakin sarki ya san abin da yake wa mutum wasu wasu wa ya'lamu mutaqallabaka kuma Allah madaukakin sarki ya san jujjuyawarka kaiwa da komowarka wa madika wa hadiraka Allah madaukakin sarki ya san abin da ya wuce naka ya san kuma abin da naka da kake da kake cikin yin sa yanzu babu abin da yake buyewa Allah subhanahu wataala walihaza bala ce saboda wannan ne lam yarid ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wala an ashabihi ridwanullahi alaihim annahum kanu yatalaffazuna bin niyyah bai zo ba bai tabbata ba daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan bai tabbata ba daga sahabbansa Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda gaba daya annahum gaba ɗayan su kanu yatalaffazuna bin niyya cewa suna farta niyya idan za su yi wani aiki ba a samu wannan ba walihaza sai mala yace to tunda ba a samu daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ba a samu daga sahabbansa ba fannutuku biha sirran mutum ya furta niyya a sirrance au zaharan ko mutum ya furta ta a bayyane bid'atun bid'a ne ɗan uwan fahimci nan da kyau ma'ana furta niyya mutum ya ce Allahumma inni nawaitu kaza yin wannan a cikin addini bid'a ne sabon abu ne da mutum ya kirkiro shi kawo cikin addini wanda sabai da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su aikata shi ba ba su ma san shi ba ba san shi ba saboda haka bid'a ne na ka ce abu bid'a ne yan uwa duk abin da kaji an ce masa bid'a ne saban Allah ne kuma saban Allah ma babba dan bid'a ta fi babban laifi girma a wajen Allah madaukakin sarki yan uwa kun san babban laifi ai ko kamar kamar zina kamar shan giya kamar sata duk menene waɗannan alkaba'ir ne duk babban laifi ne to ku sani cewa bid'a duk ta fi waɗannan girma ina fata an fahimta bid'a ta fi su e ita albid'atu ahabbu ila shaytani min alkaba'ir haka malami suka ce a ibn al-qayyim al-jawziya ya jero maratib na laifuffuka da shedan yake so abin da ya fi kayatar da shedan abu na farko da ya fara sawa a can sama shine shirka shirka haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin bauta dama wannan shine kololuwa daga shi babu wani ko to daga shirka abin da yake biyo bayan sa shine bid'a yan uwa saboda ita bid'a kanwa shirka ce e galibi wanda suke yin shirka sukan bi ta bid'a ne daga bid'a kuma akan tsallaka zuwa shirka ne sai da bid'a ta biyo sannan sai babban zanubi kuma ya biyo baya haka suka zo a jere saraka shedan mutum ya bid'a ya fi kayatar da shi sama da me sama da babban zanubi saboda ita bid'a kun san matsalar ta shine ita mai yin ta kullun yana yana ƙara rike kayansa dan ji yake addini yake yi amma da Allah akwai wanda yake shan giya yanzu yana gani abin da yake daidai ne a cikin mutane da suke musulmai dai da wahala da wahala ka san ko da ka san ka gane cewa an cewa ne na shan giya da wahala kai da kake mutum kirki kaga lokacin da ya sha ba haka bane saboda sai ya je ya kuya can inda suke sha sannan ya je sha haka nan mutumin da yake zina da wahala ya zo kusa da kai zina dan ya san ba abu ne mai kyau ba kuma an kai masa wajen cin Allah da za a daina mu kan mu san abin da muke mama kyautawa da Allah ba haka bane amma mutumin da yake bid'a gani yake addini yake kullum ƙara kankame ta yake kullum ƙara makalkale ta yake gani yake ma kai ne batacce da baka yi ba haka bane gani yake kai ne batacce da baka yi to shi ta bid'a tana da hadari Allah madaukakin sarki mai tsari da bid'a to furtaniya ƴan uwa ne daga cikin ayyukan bid'a wanda ya kamata mu guje shi malai ce yunha anha wanda ya kamata a yi hani ga barinta khilafan liman qala min ahli ilmi sabanin wanda suka faɗi hakan daga cikin ma'abota ilimi malai ce innahu yuntaqu biha jaharan wa ba'dhum qala yuntaqu biha sirran daga cikin ma'abota ilimi akwai wanda yace shi yana gani za a iya faɗan niyya a farta niyya a ɓoye yace amma ka faɗa a fili a faɗa a ɓoye ko ya faɗa a cikin zuciyarsa yace daga cikin mutane kuma malamai akwai wanda suka ce ya kamata a farta niyya amma a bayyane da an samu amma zance ne da yake batsiri mardudi ba taccen zance kuma abin mayarwa na ji na taɓa baku labari a kowane littafi da na taɓa gani wani mutum ya rubuta sunan shi a ina ji jami'un niyat ne ko menene wani suna makamancin haka majmu'un niyat ko eh na taɓa ganin littafin haka na gida bugun hannu an rubuta shi kamar daga ana rubuta irin aladi na hannu da rubutun ana haka aka yi shi duk wata ibada da ka sani an faɗi da ake niyya a ciki duk wata ibada ko ina ya samu yahuwa to irin wannan dan shi sa ga zo ake a karantar da mutanen ƙauye su duk duk abin da za a yi sa mutun ya niyya duk abin da za a yi to kaga wannan bata ne in akwai irin littafan nan kamata ya same sai a kokkona su dan su bata ma gaba ɗaya kawai eh duk a kona su bai kamata su dan ba littafin addinin musulunci bane wannan yawa bai kamata a rinka a rinka barin su a cikin gidaje ba Allah subhanahu wataala ya samu dace mala ya ce wa'allalu zalika min ajali ayyu tabiqal qalbul lisana waɗanda suka ce za a furta niyya ko dai a fili ko a ɓoye suka ce sun yi dalili ne shine wa'allalu zalika sun kafa dalili akan haka min ajali ayyu tabiqal qalbul lisana suka ce wai dan harshe ya dace da zuciya ita zuciya ta uzurce to shi harshe ya faɗa sai a dace tsakanin harshe da me da zuciya sai suka faɗa ka sai mala ya ce ya saurayi ce ya subhanallah eh wannan tasbihi ne litta'ajjub shi sa ga shin an sa alamatu ta'ajjub ko za ga wata alama an sa wani abu shi akan dan dugo ita ce malami suke ce mata alamatu alamatu ta'ajjub alamar mamaki alamar mamaki wala ce ya subhanallah sarki ya tabbata ga Allah aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hada ina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina wannan ina wannan magana tasu law kana hadha min shar'ir rasul sallallahu alaihi wasallam la fa'alahu huwa wa bayyanahu lin-nas yace inda ce wannan abin da suka faɗa shari'a ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai fara aikatawa shi a gani da kuma ya bayyana mutane kowa ya gani da dole za a rawaito shi daga sabai sun ga annabi ya aikata su ma kuma suna aikatawa ba haka bane suka ce lau kana khairan la sabaquna ilayhi inda a ce alkhairi da an samu magabata sun rigaye mu wa yuzkaru anna amiyan mala yace zai ba mu wata kissa ne yace an ambaci wani labari anna amiyan hakika wani ami in aka ce ami shine ga magarin mutane kawai eh shi ba malami bane ba dalibi ilimi kawai shi dai gashi ga magarin mutane ne kawai gashi nan dai musulmi ne kawai shi yawwa min ahali najad daga cikin mutanen najad wannan najad ta saudi arabia eh akwai najad ta saudi arabia akwai kuma najab bilba ita kuma najab a iran take ta yan shi'a ce za ku tana cewa najab ba najad bane ita ita najad tana saudi arabia ita ce wacce ake cewa tsohon najadu to najadin ai a saudi arabia take amma ita wacce najab tana iran ita ta in shi'a ce wannan mutum ya kasance daga cikin mutanen najad kana fil masjidil harami ya kasance a cikin masallaci mai alfarma masallacin manzon Allah kenan masallacin Makka sallallahu alaihi wasallam arada ayu salli salata zuhri yana nufin ya salla azhar tare da limami wa ila janbihi rajulun la ya'rifu illa al-zahra bin niyya to a gefen shi wannan ammi din akwai wani mutum wanda shi kuma duk maganganunsa duk aikin sa bai san kuma ba sai bayyana niyya a cikin a cikin ibadunsa duk ibadarsa duk abin da zai yi ya je ya an koya masa kowace ibada ga niyyarta saboda haka duk ibada zai sai aikata niyya sai aka yi dace ya zo zai sallah a gaban wannan gama garin kuma sai kasance ga sawunsa ga sawunsa suna tare walamma uqimat salatu dhuhri yayin da aka tada sallar azhar aka tsaye da sallar azhar qala ar-rajul alladhi kana yantuq bin niyya sai wannan mutumin da bai san kuma ba sai bayyana niyya sai ya ce Allahumma inni nawaitu an usalli salatu dhuhri أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام يا أبنجيزي حقيقة ني أنا نية رين سل أزهر كما ركع أهو إذن يا أبنجيزي دينا با أبنجيزي لاباري الله بيسا أبن نزيب إيه كما ركع أهو إذن sannan kuma khalfa imam almasjid a baya khalfa imam almasjid a bayan limam masallacin nan kaga limami mai sai an faɗa walamma arada ayyukabbira qala lahu al-ammi ya daga hannu zai ce Allahu akbar kenan sai shi wannan ga magaran mutane sai ya jiyo sai ya ce masa da Allah malam dan dakata mana sai ya ce masa isbir ya rajul dan ya hakuri malam malam dan ya hakuri da Allah baqiya alayka tarikh al-yawm wa shahr wa sana ita ka dan yi mantuwa wannan abin da ka faɗa ka faɗi sallar da zaka yi ne da raka'ar da zaka yi da kuma limamin da zaka yi amma baka faɗi wata rana ba baka faɗi a wani wata muke ba baka faɗi a wace shekara muke ba duk ya kamata ka shigo da shi a cikin niyyarka ba haka bane me yasa ka ware iya sallah kawai da limami ko idan idan sallar da limami da ka ware su su kadai wa ya koya maka wanda ya koya maka wanda ya koya maka annabi ne ai annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya maka abu sai ka tsaya iya inda ya koya maka ko ba kare wai kefa inda amri kamar yadda mai alari ya faɗa to amma wa ya koya maka wannan idan ko babu wanda ya koya maka to duk komai sai ka faɗa sai ka ga kafin ka samu sallama an an yi raka'a biyu an gama eh wani lokaci sai ka ga mutum ya zo limami ya ce Allahu akbar ya ruku'u yana da damar da idan ya kabbara harama zai samu raka'a cikakkiya amma sai ga ya tsaya ta Allahumma inni nawaitu nawaitu nawaitu nawaitu haka sai ga limami ya dago shi kuma yana nawaitu bai gama ba yayi asara kaga matsalar bid'a kenan mala ya ce fata'ajjabar rajulu shi wannan mutumi shi kansa sai mamaki kuma fa al'amarin nan haka yake a wani karatu ya masa cikin hikima eh shi kansa ya ce kuma haka ne ba tunda har na faɗi sallar da zan yi da raka'a nawa zan yi a masallacin da zan yi ga kuma limami to yau kuma ban faɗa yau wace rana ba wannan wata muke ciki a wace shekara ya kamata a ce an shigo da su to duk bai faɗa ba haka al'amarin yake mas'ala ta ƙarshe da zamu dakata akan ta sai malai tuhuna mas'alatu ana akwai wata mas'ala idza qala qa'ilun idan wani mai fadi ya fada yace maka qawlal mulabbi labbaika allahumma umratan wa labbaika hajjan wa labbaika allahumma umratan wa hajjan alaysa hadha nutqan bin niyyah idan wani mai fadi ya fada yace da kai ai lokacin da ake aikin hajji idan mutum ya yi ihrami yana cewa labbaika Allahumma umratan haka ne ko labbaika Allahumma hajjan labbaika Allahumma hajjan wa umratan kaga malam sai ya tattare mana dukkanin anwa'un nusuf din a cikin misalansa in ka ce labbaika Allahumma umratan mai tamattu kenan labbaika Allahumma hajjan mai ifradi kenan labbaik Allahumma hajjan wa umratan mai kirani kenan an fahimta aiko aikin haji ba kala uku bane to kowanne idan zaka yi shi idan ka sa ihrami abinda zaka fara da shi shine sai ka faɗe daga cikin waɗannan idan tamattu'i zaka yi shine zaka yi umara a karan farko sai ka warware ihramin ka idan kwanakin aikin hajji sun fara sai ka sa ihramin ka kuma sai ka cigaba da aikin hajjin ka kaga ka raba tsakanin umara da me da aikin hajji to idan ka tashi abinda zaka ta shine labbaik allahumma umratan mai tamattu'i ne kai kirani kuma shine zaka yi umara da aikin hajji a tare ba tare da ka raba ba idan ka tashi sai ka ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan shi kuma ifradi shine zaka tsiraita zaka ware aikin hajji shi shi kadai banda umara saboda haka idan ka tashi ne sai ka ce labbaik Allahumma me hajjan to kun ga shine malaika mana su misali gaba daya to wani zai iya ce maka a'a wannan ba furici da niyya bane ka ce ba inda ake furici da niyya a cikin addini gaba daya wannan ba furici da niyya bane za ku ga hatta wasu daga cikin mabota ilimi sukan faɗi wannan su ce ai babu inda ake furci da niyya sai waje daya sai wajen aikin haji yan uwa za ku zo ku ji wannan din shi ma ba niyya bane kamar yadda malam Uthaymin zai zai ba mu karatu insha Allah ta'ala malai ce fal jawab amsar da zaka bashi shine sai ka ce la abinda ka faɗa ba haka bane haza min izhari sha'iratin nusuk yace wannan na ɗaya daga cikin bayyana sha'ira ibada a nau'i na ibadar aikin haji nau'in ibadar aikin hajjin da zaka kake bayyanawa ba niyya bace da ban niyya ka riga kai kayan kayanka bar ku ji misalin da malam zai bayar sai to wali hada qala ba'd ulama'i shi sa wani sashi daga cikin malamai suka ce inna talbiyata fi nusuki hakika talbiya mutum ya ce labbaik allahumma amartun ko ɗaya daga cikin su a cikin ibadarsa ta aikin hajji ka takbiratul ihram fi salati kamar kabbara harama ce a cikin sallah yanzu kabbar harama idan ka tashi za ka yi sallah ba kai kabbar harama ba sallah ka ta yi ‘yan uwa ku ba na amsa sallah ta yi sallah ba ta yi ba saboda kabbar harama rukuni ce daga cikin rukunin sallah kaga ko don mutumin da ya bar rukuni sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ba ta yi ba kawai mutum ya zo sallah kai tsaye kawai tsaya ya fara karatun fatiya ya ruku'u ya dago ya sujada ya dago sallah ta yi amsa shi ne sallah bace ba to kabbar harama ita ce ne sallah dama an fahimta kabbar harama ba ne sallah bace menene da kabbar harama dai ake bude sallah kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa miftahu salah takbira shine mabudin sallah shine kabbar harama marfin sallah kuma abin da ake rufe sallah da shi shine me sallama to haka talbiya take ita ma ita ce abin da ake bude aikin hajji da shi rukuni ne na me na ihrami wanda idan baka yi shi ba baka da ihrami yan uwa abin ya fito kun ga ashe ba ba niyya bace kenan ku yadda ka zaka ce Allahu akbar ku shi ma haka zaka ce labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma hajjan amma dama can tun da ka baro garin ku Najeriya ka taho kai me kafin ka zo miƙati ko sai da ka zo miƙati zaka yi niyya in dai haka ne to kaga zan mu na bayana nan kenan da na ce mutum bai tashi yin niyya ba ya fito daga gida ya fito daga ban daki ya bi hanyar unguwarsu har ya zo masallaci duk bai niyya ba sai ya shiga masallaci to shi ma wancan kabaro Najeriya wannan ma ya fi nisa tunda sai da kawo jirgi ba ka wuce kasashe ka sauka a Jidda ko ka sauka a Madina ka zo Dul Hulaifa sannan ka ce a nan za ka yi me za ka yi niyya to kaga duk ɗaya ne kenan to amma wannan ba niyya mutum yake me mutum yake yi shine abinda mutum yake shine buɗe ihraminsa yake so da kamar usman yace fa idzalam fa idzalam talabbalam yanaqid al-ihram idan mutum bai talbiya ba to ya sani ihraminsa bai kulli ba kama annahu law lam takabbara takbirat al-ihram da mutum bai kabbara harama ba shi ma lissalati ga sallarsa man aqadat salatu sallarsa ita ma bata kulli ba duk ɗaya ne ba bambanci ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله بعضهم shi sa malai ta shi sa baya ɗaya daga cikin sunna mu faɗa abin da wasu daga cikin mutane suke faɗa mai suke cewa Allahumma inni uridu nuskal umrati aw uridu alhajja fa yassirhu li Allah ina nufin yin aikin hajji ko kuma ina nufin yin umara Allah ka yassare min ka sauƙaƙe min shi malai ta wannan ba daidai bane لأن هذا ذكر saboda wannan wani zikiri ne da ka zo da shi yahtaju ila dalilin wanda yake buƙatar dalili daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wala dalili kuma babu dalili akan sa shi malaita idan a unkiru alaman na tsaka biya tun da al'amarin ya zama haka to lallai idan na ga mai faɗan niyya zan masa inkari shi ne unkiru zan yi inkari ga mai furta niyya in na gan shi walakin sai dai zan masa inkarin ne bi hudu'in da nutsuwa a hankali ba da faɗa ba ba da zagi ba ba da cin mutunci ba ina fata an fahimta tunda sau kake gyara aiko to sai ka masa a hankali da zai fahimce ka kada ka kada ka ce masa kai wani irin jahili ne ko kuma malam me haka ba haka bane a'a sai masa a hankali yadda zai fahimce ka ya kuma gane ka udu ila sabili rabbika ne fil hikma yawwa wala ce bi an aqula lahu kamar in ce da shi ya akhi ya dan uwana hadhihi ma qala han nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ka faɗa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba bai faɗe ta ba wannan ne da ka farta annabi bai farta ta ba wala ashabuhu saban sama ba su faɗe ta ba fada'aha saboda haka ka bar ta dan uwa ka daina yi kaga wannan ai zai fahimce ka ko na farko ka girma mashi idan babban mutum ne ka ce baba ko kuma ka ce masa alhaji ko ka ce masa mala haka ne idan da sa'an ka ne ka ce masa dan uwana ko abokina ko abin da kama da ka sai ga masa magana a nitse a cikin mutuntawa da martabawa saboda ka sai ya fahimce ka idan Allah madaukakin sarki ya so shi da rama kuma sai ya gyara shine abin da ya kamata bala yace fa idza qala qalaha fulanun fi kitabihi fulani idan yace maka to ainihin an karanta mu a littafi littafin wane malam wane ya ce a faɗa wani zai gaya maka ko kamar wanda ya karanta irin wancan littafin da na gaya muku majmu'un ya cikin sa fa qullahu sai ka ce masa alqawlu ma qala Allah wa rasulu dan uwa zancen da ya kamata ka dauka kai aiki da shi ka makalkale shi shine zancen da Allah ya faɗa ko manzon sai ya faɗa ba haka bane domin Allah madaukakin sarki shi ya shar'anta maka shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma shi Allah ya aiko ya koyar da kai shari'a kai na kamata koyi addini idan ba ta waɗannan kafofi guda biyu ba babu saboda duk wanda ya faɗi wani abu wanda yake ya saba nasu to sai ka bar masa nasan sai ka ɗauki nasa kai amfani da shi ka gane shi hakinan ko a cikin nutsuwa sai ya gamsu kuma sai ya yarda da kai insha Allah ta'ala sai ya gyara Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata ana insha Allah ta'ala karatu na gaba za mu tashi wa inna malik kullu imri imma nawa mu ji abubuwan da kuma malam zai karantar da mu a ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kusurin da muke Allah subhanahu wataala ya sa ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah